mu manzan Allah ne ubangiji yayi anan ya nuna mana kuma lalle manzan Allah annan Muhammadu mai girma ne ya kuma nuna mana lalle mu girma manzan Allah kiransa da yadda ya ayyuhan nabi udunna an fahimta lam yukhadibuhu Allah kama khadaba gairahu Allah bai zance da annabi kamar yadda yake zance da waninsa cikin annabawa ba ka gani hai su kala domin idan ka ji a cikin alkur'ani yayin da ubangiji zai kirawo annabi musa za ka ji yana cewa ya musa eh ni ma ba na jin yana amma a nan ubangiji sai ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhan nabiyu bai ce ya muhammadu ba saboda ubangiji ya girmama wannan annabi ya nuna mana kuma wannan annabi mai girma shi sa ya ce ya ayyuhan nabiyu ya girmama shi domin mu ma mu girmama shi an ji ko ubangiji in za kuna yin alqur'ani duk yadda ubangiji zai ambaci annabi isa wato sai ya ce ya isa kenan ga Allah bai ba wanda kwa ruhullahi shine alkunyar annabi isa abu alkur'ani ba inda in zai kira ya ce ya ruhun lahi a'a sai ce ya isa amma kaga nan bangiji bai ce ya muhammadu ba sai ya girmama shi ya ce ya kai wannan annabi kuma alkur'ani idan ubangiji zai kira dawuda baya sa ya suna sai ce ya dawudu haka muke gani alkur'ani ko amma kaga da ubangiji ya nuna mana wannan annabi muhammadu dinnan annabi ne mai girman gaske wanda kuma dole mu girmama shi gashi allah ma ya girmama shi tunda ya yi masa ya ɓoye masa suna ka san yana daga girmamawa in za ka kira mutum duk wanda kake ga darajarsa ba za ka je ka kama sunansa ga tsalfa ko saboda haka ya'ya wato ku rika saya sunan mahaifanku kar mutum ya rika sunan kiran sunan ubansa kamar yadda kowa yake kiran sunan uban wannan yana daga mummunan ladabin ɗa ka ji ɗana kiran sunan ubansa ko sunan uwarsa wanda kowa kuma haka yake kiran su bai saya musu ba to yayi mummunan ladabi yayi wauta wannan ku na faruwa daga wajen iyayen ku iyaye ku za ku koya ƴaƴanku ladabi ku gaya musu sunan da za su gaya muku na alkunya ko baba ko abba ka gaya masa dai wanda wani suna ne wanda ba sunanka na hakika ba domin ya zama ladabi ne gare shi girmamawa ne kuma wacce maka haka kuma ka koya masa abin da zai gaya wa uwarsa na ɓoye mata suna ko inna ko iya ko baba isan dai abin da zai ɓoye suna kaga saboda girmama manzo Allah ubangiji yake ce masa ya ayyuhan nabiyyu bai ce ya muhammadu ba ka ko gashi nan Allah yana cewa ya Musa ya Isa ya Dawud duk ga suna alqur'ani ko su ya Ibrahim ko likauni sallallahu alaihi wasallam wannan alkunya da Allah ya masa na cewa ya ayyuhan nabiyyu wato domin kasancewa shi manzo Allah tsira da aminci tabbata gare shi a fadalul khalqi alal laqi wato ba a kokwanto ba a togewa cewa shine ya kowace halitta wacce Allah ya halitta dukkan halitta Allah ba wacce za a toge a ce sai wanci in ka tashi girmama annabi ka ce annabi ya fi dukkan halittar Allah kar ka cire ko guda daya Allah kaɗai shine ya fi manzo Allah domin shine ya halitta shi bayan da ya kace Allah to ba wani mai girma wanda zaka faɗa sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mala'iku gaba ɗayan su ba wanda ya kai kusa da daraja annabi dubi mala'ika jibril ka gani fuffuke 600 ne da shi dan girma mala'ika jibril fuffuke 600 nan wato an ce kowane fuffuke cikin 600 nan da Allah ya bashi wato idan ya miƙe su ya tsaya misalin a ɗakin ka'aba shine tsakiyar duniya to da zai tsaya a daidai nan ya miƙe fuffuken kamar yadda tsuntsu yake miƙewa kowane guda ɗaya cikin 600 sai ya taɓa bangon duniya na kudu ɗaya kuma ya taɓa na arewa sannan kuma hikimar da Allah ya bashi wato in ya tsaya kamar a ɗakin Ka'aba wannan fuffuken waɗanda suka yi wajen wajen kudu da maka suka tafi har masharika guda 600 na wancan ɓarin wato zanen kowane ɗaya bai kama da kowane ɗaya ba sannan kuma wanda suka yi arewa har, can shi ko bangon duniya na arewan shi ma bakin iya wannan bangaren ba guda ɗaya wanda zanensa ya kama da guda ɗaya ka duba irin wannan girma da Allah ya bashi da irin wannan ado da irin wannan daraja sannan kuma bakin aiken da Allah zai a duniyar nan tunda ya halicci duniya ba a taba aiko mala'ika ko guda ɗaya ba sai mala'ika Jibrilu amma kaga Jibrilu shi kansa bai kusa da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kusa ma balle a ce yayi Allahu akbar ai kaga Jibrilun alqur'ani Jibrilu Allah yake ce masa Allah bai saya masa suna ba amma kaga annabi Muhammad sai Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ai Allah ya san sunansa ba shi ya sa masa Muhammadu ba Eh? amma kaga Allah ya ɓoye masa sunan don girmama shi don nuna mana mu girmama shi sai gashi an waye gari wai musulmi suka ware a tsirarin musulmin duniya wai har suka ce wai annabi mutum ne kamar kowa aikin ma da ya ba za a yi ba ana tsantsamin sa ko wato shi bai faɗi gaskiya ba bai aikata gaskiya ba ko ba a kwaikwaye shi ba ba a shaƙa ruwa ba ba a shafa ruwa a kunna ba a yi tahiya ba a yi kama ba ba a karanta da da'il ba dan yaban annabi ne ba a yi shirina yaban annabi ce wai duk waɗannan ba a yi ba saboda sun ga annabin bai sa yi mar haka ba ko to kar ka yi Allah ya yi ai tunda Allah ya saya masa suna ya masa salati in ka so tafi ka kafirce ma ina ruwan wani dina ma sallar ba ma shaka ruwan ba dina sallar gaba daya abinda ake so Allah ya yi wa manzon Allah ko mutum ya mutu ko kuma ya rayu duk ɗaya ne a hasiduhu mut inda aisha ka an katu duk mai hasadar annabi ya je ya mutu rayuwarsa kuma ta, ta gurɓace har abada baya ƙara jin daɗin ta tun da ya dina kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duniya kenan balle lahira a dinga bin su ana kura ana kama kuma suna yi a boye a boye za ka gansu saboda kin annabi in kana son annabi sai ka fito sarari kafiri ma ya barka mutukar ka ce kana kin annabi ko wallahi tallahi sai dai ka rika buya duk abin da za ka yi kuma ka yi a boye a tsorace domin ka bar aminci Allah kiyaye mu ku kaji alal itlaqi wato ba wani wanda za a toge a ce ya kusa daraja annabi cikin halittar Allah fa haɗabahu sai ubangiji ya zance da annabi bima yu'aru bi ta'zimi da abin da za a sani lallai akwai girmama a cikin lamarin nan Allah ya girmama manzo Allah da kansa wal ijlali da kuma bashi girma hai su kala ya ayyuhan nabi'u yayin da ubangiji zai kira annabi sai ya ce masa ya kai wannan annabi ya koye sunansa a wani gun kuma sai ka ga ubangiji ya ce ya ayyuhar rasulu ko ya kai wannan manzo za ka ga Allah ya ce masa ya ayyuhar rasulu ba zai ce ya muhammadu ba dan ɓoye masa suna wato girmama bawan nan nasa muhammadu sannan da nuna mana cewa mu ma mu girmama shi koya mana ake ka gani Allahu akbar dan wato aka ce da ubangiji ya halicci nurin manzan Allah hasken kawai wato hasken da ya halice sai zama da shi kamar tauraro a lokacin ba kudu ba arewa ba gabas ba yamma ba sama ba ƙasa sai dai kwatanta su kawai amma a zamanin ubangiji ya halici manzan Allah da kamar tauraro tauraron ya tsaya misalin gabas da gadan da akwai gadan sai da ya shekara dubu saba'in yana bautawa Allah a zamansa na tauraro ubangiji ya juya shi yamma da gadan shekara dubu saba'in kudu da gadan shekara dubu saba'in sannan arewa da gadan shekara dubu saba'in sama da gadan haka ƙasa da gadan haka sannan allah ya dawo da shi wato ya masa kallo na cewa kai masoyina ne ni ina son ka wannan haske na tauraron nan da zan hanci wato halicci muhammadu da shi annabin ƙarshen zamani ina son ka yadda kake so na sai da ubangiji yana kallonsa kallon soyayya shekara dubu saba'in yanzu dan Allah ko wani yau ya ce baya kauna annabi ai shi ya asara shi sa Allah kaji yake ce mai ya nabi ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasulu ba inda ya Muhammadu yake da alqur'ani ba ka ga ya Muhammadu ba Allah bai gaya masa haka ba saboda nuna mana lalle cewa manzon nan mai girma ne mu girmama shi wa in zakara ismuhu sarihan ardafahu bima yuqaru bit ta'zim idan ma ubangiji ya yi nufi alkur'ani zai kirawo sunan muhammadu din a sarari don mu ji to amma yayin da zai kira sunansa da sunansa din wato yakan kira shi ya haɗa shi da abin da za mu gane cewa lalle ya girmama annan muhammad zai faɗi sunan nasa kuma a wani gun alkur'ani amma ba zai faɗe shi katsal ba a'a sai ya haɗa shi da wani girmamawa allah fa ne mai wannan aikin shi yake girmama manzan nasa alkur'ani ya yake ce masa ka gani hai su kala muhammadun rasulullah akwai inda ubangiji ya faɗa a cikin alkurani ya ce muhammadu to amma da faɗar allah da ya ce muhammadu sai maza ya girmama shi ya ce rasulullah manzan allah kaga ya faɗe shi amma ya nuna lalle wani abu ne ka gani amma kaga duk sauran annabawa waɗanda Allah ya sa sunansu alkur'ani ba ka ga Allah ya faɗi sunansu ya haɗo da wani abu na girmamawa ko ya musu alkunya sunan ba amma kaga Muhammadu duk inda yake ka gani sannan a gaba kuma akwai yanda ya kuma cewa muhammadu alqur'anin yanda yake cewa ma muhammadu sai maza ubangiji sai ya sake cewa illa rasul ka gani ya sake dai masa alkunya ta girmamawa ana nuna mana annabin nan fa ba ba wasa bane ba na wasa bane wanda di ya ji yana kin annabi to ya taɓi duniya da lahira wallahi jama'a ku kama aikin annabi da kyau dan haka ubangiji ya faɗa a sarri ya ce wa man yuqir rasula faqad ada Allah wanda di ya bi manzon Allah to haƙiƙa ya bi Allah wanda ku ya bar aikin manzon Allah wallahi in ya cika sama da ƙasa da aiki a banza suke dan wuta ne domin ba a kawo addinin nan ba sai ta hannun annabi abin da ya aikata shine aiki abin da ya bari shine na bari abin da ya shine na yi abin da ya faɗa shine na bi abin da ya hana shine na bari kullum mutum ya kago nasa yace haka za a yi wallahi dhallun mudillin kenan batacce mai batarwa hanyar annabi ita ce a barbi ka gani shi ku annabi saboda rashin girman kai da rashin raini shi kuma ba shi ya kagi addinin ba millata ibrahima ne shi bai raina kowa ya ce wani bai isa ba kakansa annabi ibrahim shine farkon wannan addinin ya san kuma ya fi annabi ibrahim daraja nesa ba kusa ba amma ya dora addinin da allah ya ce dora sai dora kan annabi ibrahim ko yau gashi masu girman kai sun raina annabi wai nasu addinin daban yake allah kiyaye mu to idan mutum ya ce ba zai ba annabi ba to ubangiji ya ce a bi shi sannan kuma mala'iku sun bi shi Allah kuma ya yi masa addu'a Allah kuma ya girma shi Allah ya ba mu albarkarsa to da ubangiji ya ce dum alata qawahu din nan wato ka dawama akan tsoron Allah din nan da fa bi zalika ma yuqalu inna fi ayati tasilul hasili wa sababu nuzulul hazil ayati dalilin saukar wannan aya ayyuhan nabiyyu taqillaha din nan ka gani ana ba sufiyana bin harbin wa ikirama ta bin abi jahalin da abu safiyan da kuma ikirama dan abu jahil wa abal awari amru bin safiyan salamiyu da kuma abal awari su uku kenan wanda ake ce amru dan sulami ka gani kadimun madina ta su uku nan sai suka to madina yayin da suka zo ka gani fa nazalu ala abdullahi bin ubay bin ubayyin su ukun nan sai suka sauka gidan abdullahi bin ubayy bin salul ra'asul munafiqina wato shine shugaban duk wato munafikan da suke Madina gaba daya ba wani munafiki da zai aikata wani abu na sukan addinin musulunci ko cutar annabi sai tare da shawara Abdullahi bin Ubay bin Salul Allah kyashe mu da shi ba da waɗannan ko kafirai sun zo ne bayan an gama yakin Uhudu wa qada dawumun nabiy sallallahu alaihi wasallam amana wato shi manzala yayin nan kuma ya ba su amana ya ce ya amince musu ala an yukallimuhu ka gani akan cewa su masa magana faƙama ma'ahum abdullahi bin sa'ad bin abi wato sarhin wanda ake ce masa abdullahi da abi sarhi kuma wa umatu bin ubairikin da umatu dan ubairiki sai suka miƙe faƙalulin nabi sallallahu alaihi wasallama sai suka ce da manzan Allah wa inda hu umar bin al-khattab radiyallahu anhu yayin da suka miƙe dinnan umaru dan haddabi sahabin nan na annabi yana zaune a gun irfil zikiru alihatina ka ji abin da suka gaya annabi ga shafa annabi ya ce ya ba su amana ka gani ya yarda su rika zance da shi wato sun zama arnan amana su zauna to amma kaga daga ciki sai ga abdullahi bin sa'adu bin abi sarhi din nan da umatu bin ubairikin sai suka tashi gaban annabi da rashin kunya da raini ga kuma sabai wato sai na umaru na zaune a gun sai suka ce da manzan Allah irfil zikiru alihatina lata wal uzza wa manata daga yau ka kakkaɓe daga bakinka wai sai ga annabi wai ya kakkaɓe daga bakinsa kar ya ƙara ambatan allolinsu sulata da uzza da manata kar ya ƙara lefata su ba bauta musu kar ya ƙara cewa kuma mai bauta annabi wannan kashe din wa qala sai laha shafa'atun liman suka ce wai wannan lata da uzza da manata din akwai wanda ya bi taron tashar kiyama ka gani shikenan fa shaqqa zalika ala nabi sallallahu alaihi wasallama to maganan nan da suka faɗa sai ta bata manzo Allah zu fa qala umaru manzo Allah amma bai magana ba sai sai na umar yace ya rasulullahi yace ya ma'aikin Allah izalla na fi qatlihim mu abinda muke so Musa bai kai mana izini mu kashe waɗannan mutum biyun nan fa qala sai manzo Allah yace inni a daitumul amana yace haba umaru da can mun ce mun ba su amana sannan su zo nan garin ko mu kama su mu kashe ai kamar mun karya amana kenan Allahu akbar ka ji fa mai akan tsoron Allah kenan fa qala umaru sannan sai da umaru da manzo Allah ya faɗa haka sai i miƙe yace da su ukruju fi eh, Allahu akbar fi la'anatillahi wa ghadabihi sai Umar ya ce musu to ku fice daga ƙasan nan wato cikin tsinewar Allah da kuma nufin azabar Allah tunda kuka zo ku gaya manzansa magana wacce ta marai ku fita garin nan fitar kuma dan da Allah yake nufin ya musu azaba duk inda suka mutu saboda bata annabi rai fa maran nabiyu umara sai manzo Allah ya ce da Umaru an ya kharujahu min al-madinati ya ce to Umaru ka tashi ka wuce gaba su bika sai ka fitar da su kasar Madina gaba daya sannan ka dawo amma ban da kashe su saboda an riga an yi amana ba a zo a karya ta ba kafiri shine bai san amana ba amma musulmi da yadda ake gane shi da alkawari da amana idan kana so ka gane mai imani cikakke a cikin musulmi to auna shi ta wajen alkawari auna shi ta wajen amana in ka same shi mai cika waɗannan to ka tabbata mai cikakken imani kenan idan ka samu musulmi mai cin amana ka ce wani amana gashi gashi gashi tsakanin ni da kai amana ya ce to ya yadda ran nan ana nan kana saurara sai kasa cika amana sai ci amana to ka tabbata in ya shekara duk yana cewa yana da imani ƙarya yake bai da imani shi da kafiri ɗaya suke wannan haka kuma alƙawari in kuka kulla da mutum cewa lokaci kaza ko sai rana kaza ko ko in an yi kaza ko ko ina sauraron kaza sai kuka shirya ya ce ya yadda kace ka yadda kana ganin sa kana sauraron sa shikenan shiru sai karya alƙawari to shi ma in ya ce yana da imani ƙarya yake yanda za mu san wannan abu ku haka ike alƙur'anin ya bayyana ubangiji ya kwatanta cewa su kafirai layar kubu fi muminin nillan wala zimmatan wato shi duk mutum wanda yake kafiri ko mai halin kafirai baya kiyaye lamari cikin muminai wanda suka kulla shi da muminai wato wajen zumunci ko ko wajen amana ba ruwansu ka gani su ne kuma wato allazina ahadallahi min ba da misaki to duk warware alkawari dama da cin amana yana daga alamar kafirci so da haka manzo Allah ya ce to yaya za mu kashe su bayan da can mun ce kuma mun ba su amana ba za mu cuce su ba ka su cuce mu dan sun bata min rai kuma sai a su ai mun kare amanar kai dai ka kore su daga garin mu kawai abinda annabi ya ce kenan kaga ya dawo cikin tsoron Allah kenan da Allah ya ce ittaqillah din nan Allahu akbar mm. to wa tawakkal ala Allah to mu je gaba
واتبع بما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا watabi ubangiji ya ce da manza ce kuma da dukkan musulmi gaba daya ku rika bin mayuha ilaika kai annabi ka bi abin da aka aiko maka shine alqur'ani min rabbika da yazo daga wajen ubangijinka bakin abin da manzo Allah zai aikata in dai ba alqur'ani ya faɗa ba zai aikata ba in alqur'ani ya hana kuma ba zai aikata ba dan an tambayi na Aisha aka ce me al'adar manzala ta ce hulqul qur'an manzala duk al'adar halayensa alqur'ani ne gaba daya bakin aikin da kaga manzala ya aikata in kana karatu alqur'ani sai ka tar da shi a rubuce Allah ne ya ce a irin wannan abin in kaga annabi ya ki yin abu wato in kana karanta alqur'ani sai ka tar da shi alqur'ani Allah ne ya ce kar ayi abin domin shi ba yayi ba ya bari sai abin da Allah ya ce masa ya yadda wannan wata bi ka bi ma yuha ilaika abinda ake aiko jibril yake kama ka daga ubangijin ka huwal qur'an shine alqur'ani inna allah ubangiji kana bai gushe ba khabira mai bada labari ne bi mata amaluna da abin da dukkan bayansa suke aikata shi a nan duniya a lahira zai ba su labarinsa ka bi ubangijinka ka gani wato cikin amari da nahayi in za ka yi wa'azi kar ka faɗi san rai ko ƙwaya ɗaya ka faɗi abin da allah ya ce kawai wannan hayi in kuma za ka yi hani ka ce kar ai kaza kada ka hana wannan abin dan kai za ka cutu a kansa a'a ka faɗi abin da Allah ya ce kar ai kawai ko da zai cuce ka kai kuma ka ce kuma ai abin da Allah ya ce ayi ko da kai kuma za a cuce ka akan faɗar wannan abin ka gani wato wannan shi ne ita bi ma yuhe ilaika din nan ka bi abin da aka aiko maka sannan in ka bi sannan ka ce da jama'a kuma su bi kada ka dinga bi kai ɗaya ka ki gaya musu kar kuma kai ta gaya musu suna bi kai baka bi ka gani to وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
وتوكل على الله sannan kuma ka zo yayin da za ka bi aikin da aka aiko maka na alkur'anin fa ba ya biyuwa lami lafiya shi alkur'ani ka ce zan yi abin da Allah ya ce a yi zan bar abin da Allah ya ce a bari sannan kuma za ka ce a yi kaza in ji Allah a bar kaza in ji Allah wannan abu ba yiwa sai tare da tawakkali walu ita mit alai ka dogara da Allah tukuna sannan kai waɗannan shine tawakkal ala Allah din ka dogara ga Allah ka fidda rai da komai na kowa in za ka yi wa'azi dole ne in mai wa'azi ya ce yana kwaɗayin wane ya bashi wani abu to wallahi wa'azin ba yiwuwa ka ne kace kana wa'azi sai ga ka gidan alhaji wani sai ga ka gidan alhaji wani salamu alaikum na zo gaishe ka salamu alaikum wanda ya je gaisuwa yau aka bashi gobe aka bashi sai laifi ya zo a karatu wanda ya shafi wancan mutum ba zai faɗa ba dan in ya faɗa gobe zai je ya sake ganin sa ido da ido yana son ya bashi zai wuda haka to ba yiwuwa in dai za ka yi wa'azi lalle ne ka yi shi ba da cewa wane ina kinsa ko yana kina bari in wa'azin nan dan in zage shi ba kar ka yi haka kar kuma ka ce tun da ya nemi alheri bari in zo wa'azin nan in yabe shi kar ka yaka kai dai ka yi dan Allah kawai ka dogara kuma da Allah din in kana yin haka to shi ubangiji shine wanda zai isan maka da komai Allah ya gaya manzon Allah wannan wannan kuma a dukkan wanda yake bin hanya irin ta alqur'ani akan wannan zai tsaya ka gani domin abin da yasa malamai ba a son su rika zuwa gidan mutane gaishe su kace ka tayi salamu alaikum mai gida na zo mu gaisa ne an kwana biyu ba sadu ba ai ya san abin da ya kaka ba karatu zai biya ma ba malami bane shi kwaɗayi ya kai ka idan ku ka tafi dama wato ka tambaye shi kace ka zo ne dan an kwana bi ba a sadin nan ba wato da nufin cewa ya san maka wani abu to in an kasa addinin ka kashi uku kashi biyu ya lalace saura ɗaya ka gani sannan gobe an ka sake zuwa ki dan ya baka wani abu to kuma kashi ɗaya ma ya zube ga kanan dai kawai kai ko ka ce kai malami ne me zaka Allah bai baka ba abin duk da Allah zai baka ba sai ka je gidan wani ba kana inda kake tsugune Allah zai ce tafi ka kai wani sai a kawo maka in yan garin ku sun hana ka daga wani gari sai a aiko ma da shi Allah fa aka ce wallahi wato mutum ya bi alqur'ani duk abin da alqur'ani yake faɗa shine nasiha mutukar ku mutum ya saba sai ya ɓace rai domin malami kulli yana zuwa gaida mutane gidajensu wata sai ya je salama aiko a ce waye idan aka koma aka gaya wanda ya zo gunsa aka ce wane ne sai ya ce ku gaya masa bacci nake idan sabi kuma ko kuma ya ki aiko da amsa kai ta zama har ka gaji kowa ya zo ya wuce ka a gun ba ku a makaranta kake bari a ce karatu kuke ja ko Allah kiyaye mu kuma mai wa'azi baya zagin kowa Allah bai yarda mai wa'azi ya zagi mutane ba ba a zagin mutane a wa'azi kar ka yarda ka zagi mutum a wa'azi ko da mutumin nan kuma yana nufin sai ya kashe ka wallahi kar ka zo wa'azi ka zage shi sai dai aikin da mutane suke yi wannan zaka ambata kawai idan zagi ne wanda izo da surar zagi na alkur'ani ka faɗa to wannan ba kai bane dama haka Allah ya faɗa shine bin domin su malamai ubangiji ya ce manzo Allah ya gaya mana al'urama'u warasatul anbiya ko su malamai su ne za su gaji annabawa gadan nan ku ba na dukiya bane aikata gaskiya da faɗar gaskiya kawai ka gani waka fe billahi wakilan Allah ya isa mai kiyayewa gare ka in dai ka dogara da shi wa fawwid umuraka ilaihi san karka ce wani abu zai faru wanda Allah ba zai iya ma magani ba wa ummatu ba Allahu bi zalika kulluhu to daga farkon wannan sura har zuwa wannan gurin wato yanda aka ga nabi to haka kuma al'ummar sa ake so su bi hanyar sa gaba daya su dawama kan tsoron Allah kar su bi kafirai kar su bi munafikai ka gani sannan su bi abin da aka aiko ga annabi shine alqur'ani sannan kuma su dogara ga Allah sa ubangi shine mai kiyaye su a dukkan kowane abu to al'umma annabi dukkan wannan amari akan mu yake a kiyaye da kyau idan mutum ya bi wannan horon duniya da lahira duk abin da ya bashi tsoro Allah zai masa maganin sa Allahu akbar to me kace
ما جعل الله لرجل من قلبان في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تزهروا من أمهاتكم وما جعل أدياكم أبناءكم ذلكم قالكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
Ubangiji ya ce, Ma Allah Ubangiji bai sanya lira julin ga wani mutum min kalbaini fi jaufi a ce, wato gashi da zuciya biyu a cikin cikinsa ba, ba wani mutum wanda yake da zuciya biyu, kowa zuciyarsa ɗaya ce, ka gani, wato raddan ubangiji ya juyar da wannan amsa ne alaman kala minal kufari akan wani mutum cikin kafirai da ya faɗa ya ce inna lahu qalbaini wai shi yana da zuciya guda biyu a cikinsa amma cikin zuciyoyin nan yaqilu bi kullum min huma fadalu min aqali muhammadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafiri da tsaurin kai yake wato domin ya ji an ce manzon Allah duk duniya abinda Allah ya halitta babu mai hankali kamar sa ka gani wai shine shi kuma wato sai ya ce shi yana da zuciya biyu amma cikin zuciyar biyu wai kowace ɗaya wato ta fi hankalin annabi abin da hankalin annabi yake tuna kowace ɗaya ta fi hankalin annabi yawa gaba ɗaya don hankalin annabi bai kai na hankalin zuciyarsa guda ɗaya ba wai shi kafirin ka gani saboda kin annabi din Allah ya ce wa ma ja'ala azwajakum allati tazaharuna minhunna ummahatikum wato Allah ya ce ban sanya azwajakum matanku allai waɗannan tazaharuna da kuke yin zihari minhunna daga gare su ba bi qawli wahidi masalan wai wani mutum ya faɗa ga misali da zaujati ga matarsa anti alayya ka zahari ummi wance ni a wajena ina ganin bayan nan naki wato in kina tsaye sai in ga bayan nan naki wallahi irin yayi kama da irin bayan gyatumata mata Allah ya ce to wannan bai zama daidai umma hatikun da uwar da ta haife ka din ba ka gani fi harimi ha zalika wato cikin haramcin matar dan ka gaya mata wannan bata haramta gare ka har abada ba ka gani la'addi zalika fil jahiliyati talaqan domin a zamanin jahiliya sanda alkur'ani bai zo ba duk wanda ya kamanta wani jikin matarsa da jikin uwa tasa wato saki ne wannan to amma a addinin islama da alkur'ani ya zo sai allah ya sa cikin shari'ar annabi wannan ba saki ba ne wa inna ma tajibu bihi kafaratu amma duk da haka kuma ko da alkur'ani ya zo ya tabbatar da kafara kuma ga wanda ya kwatanta wato jikin matarsa da jikin uwarsa ka gani bi sharɗihi da sharaɗin wannan ziharin kama zakara fi suratul mujadalati kamar yadda Allah ya ambata shi can hukuncinsa wato cikin suratul mujadalati wa ma ja'ala adayakum abna'akum sannan ‘ya'yanku wato ‘ya'yan ranar ku da kuke kiran ya gare su ba za zama ‘ya'yanku na hakika kamar kun haife su ba don ka samu yaro ya nemi ka kirki kana ca ɗana ɗana to ba ɗanka ne na hakika kamar wadda ka haifa ba zalikum wannan wato faɗe-faɗe ƙaulukun faɗa ce taku bi afwaikun da baka kawai ayyar yahudu wal munafiqina wato munafukai ne suke tsiwa annabi tsegumi fa suke ca manzala sallallahu alaihi wasallama ka gani wa kalu sai suka rika faɗa su munafukai da yahudawa lamma ta zawwajan nabi sallallahu alaihi wasallam zainab binta jahash wato yayin da manzo Allah ya auri matar da ake cewa zainabu yar jahash ka gani allati kana imra'atu zaid ibn harisata wacce da can matar zaidu ce dan harisa allazi tabannahu nabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi ya rike shi dan rana yace wannan dana ne ka gani to yayin da kuma ubangiji ya aikowa zaidu ya ba wato ya nuna masa a mafarki rannan zaidu yana kwance sai ya gani a mafarki ga wannan mata tasa annabi ya aure ta da gari ya waye sai ya zo ya ga annabi ya ce na yi mafarki kaza amma zan saki matata ya ce saboda me ya ce saboda na yi mafarkin kai ka aure ta ni ko ba zan ƙara taɓa ta kuma saboda ubangiji ya ce duk matar da annabi ya gani yana ƙauna haramun ce mijinta ya saki jima'i da ita ko yar wace ce kuma annabi ya gani ya ce yana santa wato dole ka bashi in baka bashi ba ka shiga uku don akwai mutumin da annabi ya ga yarsa yana so da ta wuce ya tambaya manzo Allah ya ce yar waye aka ce yar wane ce da wanan ya zo sai ya ce wane na ga yarinya a wajenka ina santa shi kuma ashe baya kaunar ya ba annabi wannan yarinyar sai ya ce ya rasulullahi me zaka yi da ita albaras ce ta hudo mata shi sa yau ban kaunar da ita ba ya ce kash abu bai daɗi ba ashe mabarusi ya ce ce ka gani lafiya lauku take dan kin ya ba annabi ita ne musulmi ne kuma ba dan haka ubangiji ya ce ya ce wa min mahaula kuma min larabi munafiquna ba ke waye da ku akwai munafikai ma wa min alil madinati ma ka gani gashi dai tare yake da annabi musulmi ne amma annabi ya nemi yarsa ya ce yana so sai ya ce wai ba ta da lafiya dan kare ba annabi gashi ko yana sanar da cewa wanda duk annabi ya ba ya da uwar da uban duk yan aljanna ne wanda uwar da uban yan aljanna shi yasa kaga yanzu ake so a ba malamai yaya domin idan ka ba su yaya hakika in dai ubangiji ya ba su rahama za su tuna da kai sulkin sannan bayan wannan kuma shi malami in ka ba shi in Allah ya so ya yarda dan da ya haifa wato zai koya masa bin Allah yayi ibada to tsakanin shi sulkin naku da jikan naku in Allah ya so wani sai ya kai ku aljanna tun daga manzo Allah haka ya faru duk wanda annabi ya auri yarsa to da uban yan aljanna ne wanda ya ba kuma shi ma haka ne to da dai yace in dinnan albara ce da ita shi sa ba aurar da ita ba yana komawa gida sai ya samu yarinya tana kwance tana nishi yace me ya samu wancan nake jin nishi ka jikinta gahi nan ba a san irinsa ba yace ta fito ta kasa ya je gani sai ya ga ta bata saboda yayi wannan bugatse da wannan din shi yasa zaidi ya sani abinda annabi yake so to ya haram daga al'umma ganin mafarkin manzo Allah ya aure ta yace shi ko ba zai ƙara taba ta ba ya sake ta shine ma manzo Allah ya masa fada yace yace amsik alayka zawjaka ta ba zai ka koma ka rike matar kar ka sake ta yace ba zai ba zai rike ba yayin nan yayin da ya sake ta din ta gama idda ubangiji ya ce ya sanar da annabi cewa ya aure ta din ba komai yayin fa da ya auri wannan mata tsegumi da ya tashi malam binni da ƙauye munafukai da yahuda sai tsegumi ake ai ai muhammadu wato ya auri yar ɗansa ka gani ya ce ɗansa ne gashi kowa ya ji amma gashi ya zo ya aure masa mata sai tsegumi shine Allah ya aiko da wannan ya ce ɗan rana wanda ka ce ɗana kawai ba kai ka haife shi ba Allah ya ce ai ba ɗanka ne na hakika ba kun ji irin darajar mazala da nake kwatanta mana ko kun ji munafukai da yahuda suka yi annabi magana ta ɓaci rai maza Allah ya karɓe maganar yake rama masa ya karɓe maganar yana rama masa sannan kuma yana bayyana hukunci wanda daga annabin ma kuma hukuncin ya zo har tashi alkiyama annabi ya fi ƙarfin wasa ka gani Allah ya ce wa ma ja'ala adai ya kuma abu na'akum kiraye kirayen da kuke kawai ɗana ɗana Allah ya ce ai wannan ba ɗanka ne na hakika ba ka gani Allahu akbar su munafukai da yahuda sai suka cewa wato muhammadan tazawwaja muhammad ata ibna muhammad na nan ya aure ɗansa Allahu akbar fa ka zaba humullahu ta'ala fi zalika sai Allah ya ƙaryata su yace ƙarya kuke ba ya ɗansa bane annabi bai taba haifar ɗan da har yi aure a duniya ba wallahu yaqulu al-haqqa wannan magana ko da Allah ya faɗa cewa ba ɗan annabi bane hakika Allah ya faɗi gaskiya wa huwa ya hadis sabila ubangiji shine mai shiryar da bayansa akan hanyar gaskiya kuma su bi ta su faɗe ta Allah shiryar da mu ko mu faɗe ta wato shi wannan mutum wanda ya ce wai yana da zuciya bi din nan abu ma'amar sunansa abu ma'amar jamilu bin ma'amarin fihiriyu sunansa kenan wato kana rajulan labiban mutum ne mai kaifin hankali da gaske hafizan lima asma'u wato duk maganar da aka yi yawa riƙe ta saboda yana da kaifin hankali faƙalar ƙuraishun sai ƙuraisha suka rika ziga shi suna cewa ma hafiza abu ma'amaru hazir asha illa min ajali an lahu kalbai wai ba komai yasa wannan abu ma'amar yake kiyaye duk abin da ya ji an faɗa na zance ko na wani abu ya rike shi ba mantawa ba sai dai dan yana da zuciya biyu ne domin da zuciya ɗaya ce da shi ai da kamar kowa da bai rike ba tunda kowa an yi zance yana manta wani amma shi sai ya rika rikewa sai suna ziga suna ca zuciya biyu ne da shi wa kana ya kulu shi ma wato sai ya zama ya karbi ziga halakar da ko malami ne ko malami ne in mutane suka yi niyya sai su halakar da shi domin sai a dinga yabansa da wani kirki wanda wannan yaban kuma har zai sa ya tsallake shi ma ya bata aikin sa shi ko wannan kafirin dama da yaji ana ta yabansa shi ma sai ya karba yana cewa wato li kalbani ni ina da zuciya biyu ne dama a kalubi kullum minhuma afdalu min aqal muhammadin ina rike wato gawa da kowace zuciya ɗaya fiye da yadda abin da annabi yake hankalta yake girkewa falamma zaman lahul mushrikin yayin da aka je yakin badar ubangiji ya karya rundunar kafirai aka cinye annabi ya samu rinjaye a kai in hazama abu mamar wato shi ma abu mamar din sai kare ta hada da shi shi ma wato ya karya ya sheka da gudu ya ga lallai in ya tsaya za a kama shi ya zama ba ko a sare shi sai sheka da gudu kaji mai zuciya biyu wacce kowace ɗaya ta fita annabi to ya yi amfani da ya kama shi sai sheka da gudu kuma falak yahu abu safiyan sai abu, abu safiyan sai maka sai ya haɗu da shi akan hanya shi ma yana wa hidana alai biyadihi sai ga takalmin abu ma'amaru to ɗaya a hannu wal ukhra birijlihi ɗaya kuma a kafa faqala lahu sai mu'amar ya aba mu'amarin mahalun nasi ya ce a abu ma'amar ya naga kana gudun mutane yake ne yau wato yana nufin mutanensu kafirai yau me ya same su ne kala in hazamu ya ce ai mata su in hazamu an karya su yau kuma kafirai ba su da rinjaye faƙala yayin na abu sufiyani sai ya ce ma balu ihdana alayka fi yadika wal ukhra fi rijlika yace to kuma a ba mu amar menene yasa kuma ga takalmin ka ɗaya a hannu ɗaya a kafa faqala abu mu'amar sai abu mu'amar yace masa ya ba sufyan ma sha'irtu illa lahuma illa annahuma fi rijli ya ce ai ba dan yanzu ka gaya min ba ni duk zato na ma a kafa ta suke gaba ɗaya ban san ɗaya a kafa ɗaya a hannu bane ya tsorata Allahu akbar to yawma izin a ran nan fa alimu sai aka san annahu law kana lahu qalbani ashe da Abu Mu'ammar yana da zuciya biyu lama nasiya na alahu fi yadihi da bai mance ɗaya takalmin ya ce ɗaya a kafa ɗaya a hannu da sai ya gane duk babu takalmin guda biyu a kafarsa ka gani na ka san ƙarya yake shine kuma Allah ya aiko da cewa ƙaryar yake yace ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi zawqi Allah bai taba sa zuciya bi a cikin mutum ɗaya ba Allahu akbar to ina kan
ادعوهم لآبائهم وأقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أقطعتم به ولكن ما تعمده قلوبكم والله كان الله غفورا رحيما wato ku mazaje ubangiji yana gaya mana wannan hukunci ana ganin sa kamar mai sauki amma mai tsanani ne kar mutum ya rika sakewa wato yana kamanta matarsa da uwarsa a dukkan halittar jikinta kuma gaba ɗaya ko ido kada wata ran matarka wato ka je wani gu ka gaji ka dawo ta yi mashin fuda mai kyau ta baka ruwa mai sanyi da abinci mai kyau ta nema furfita tana mamatsa ma ya tsuka ji daɗi kuma ce ka wance idan kin murmushi din nan haƙoranki sai in ga kamar haƙoran gyatu mata kyawawa to in ka faɗa haka matan nan ta haramta gare ka sai kai azumin kwana 60 da ka taɓa ta dan abu mai saukin nan da ka gani haƙorin ko ko kuma idanta ko kunnanta ko yatsanta ko farcenta duk abin da kace irin naki wanci ya yi kama da na gyatumata to haramun ne ka taɓa gyatuman nan sai kai azumi 60 cif shi ne ake cewa a shari'a musulunci zihari wato a shari'ar mu ne mai saukin su kuwa a zamanin jahiliya saki ne ma yanke wato ka gani wato da ubangiji ya ce din nan bai sanya 'ya'yan kiranye-kiranyen mu 'ya'yan rana su zama 'ya'yan mu na hakika ba shi wannan mutum da aka ce manzala yana ce masa ɗana ɗana shi zai daɗin nan har kuma mutanen maka suka sani cewa wannan mutum ɗan annabi ne kuma da allah ya sa ubangiji ya dai auri matar tsegunguma suka tashi nazalat fi haƙi zai dibin harisata wannan aya ta sauka ne saboda zai ɗan harisa shi zai daɗin nan ba wa huwa shine kamar wuya kamar yadda aka karbo hadisin kana minsa baya shami wato yana cikin ribatattun sham da aka je yakin sham sai aka ribato shi aka to da shi maka ubangiji ya ba manzo da riba a kan mutanen sham aka cinyo su shi zaidun yana daga cikin waɗanda aka ribato din fashtara hakimu bin hizam bin huwailad ka gani hakimu dan hizami dan huwailadu sai su yi wannan wannan bawa da ake ce harisata shi hakimu sai su yi shi da kudinsa bayan an ribato shi wato cikin wanda gun wanda ya ribato shi to hakimun ya saye shi ya biya to shi ku hakimu da ya zo fawa haba huli ammatihi aishata a hadizatu wato shi sai akwai ita na na hadiza matar manzo Allah din nan yar huwailadu to shi kuma wannan hakimu din nan dan wato amminta ne kamar misalin shi kanan ubanta ne shi hakimu din nan to da ya samu wannan bawa ya saya sai ya bata kamar tsaraba domin mai arziki ya kan so abu mai kyau sai a bashi dan ya ji daɗi to ita na hadiza mai dukiyar gaske ce to wannan aminata da ya so wannan bawa ya ga yana da kyau zai amfani sai ya bata kamar tsaraba haka to ita kuma ka san kowa ka ba abu shi ma akwai wanda yake so shi ma sai ya bashi saboda haka ne ubangiji ya ce da yawa waɗanda za su mutu wato suna zaman 'yan wuta amma albarka waɗansu mutane su zama 'yan aljanna domin tun da Allah yarda da su ya ba su aljanna to su ma akwai waɗanda za su yarda da su su roki Allah su ce ya ba su ceton su kuma Allah ya ce ya ba su to shi wannan nana hadiza da ta ga an bata wannan bawa shi harisu din zaidu dan harisa ta dinnan wa habatu hadiza tun nabi sallallahu alaihi wasallam ita ma sai ta ba manzo Allah shi tace ya tace ya ya, ya rasulullahi ga zaidu amina ya bani shi kyauta bawa ne ya siye shi to ni kuma na baka shi kyauta wannan ya samu kyakkyawar ƙarshe shi kuma zala da aka bashi a maimakon ya zauna ya masa wasu ayyuka fa ta ƙahu sai ce to kai kuma tunda an bani kai na yanta ka saboda Allah yau ka zama ɗa wata bannahu sai ce kuma na rike ka wato zaman ɗana kamar ɗan rana ɗin fa kama inda hu muddatan sai zauna gun manzo Allah tsawon zamani yana zaman ɗa a gidan suma ja inda hu abawaihi abuhu wa amuhu fi fida'ihi yayin nan da ubansa da kanan ubansa kowan ubansa ne sai suka jiwo labari daga sham ɗin sauran waɗanda ba to da su ba suka ji an ce ha zaidu yana can a maka yana bauta yana zaman bawa to sai suka to da uban da kanan uban kowan uban suka to da kuɗi da yawa fifi da'i suka ce ina zaidu aka ce ai yana gidan muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama a can yake kenan wato sai suka zo gidan manzala din suka sa aka yi salama da manzala ya zo suka gaisa suka ce a nan zaidu yake ya ce i a nan yake zaidun ma ya fito ya gansu suka gaisa faƙala lahu man nabi sallallahu alaihi wasallama suka ce mun zo ne muna son wato ya muhammadu ka ba mu fansar zaidu abin da aka siye shi za a gaya mana mu bayar ko kuma a gaya mana kudinsa abin da za mu bayar mu kama ɗanmu mu tafi da shi ya zama ɗa a gida amma sai abin da kuka faɗa mu biya ku mu tafi da abinmu da uban zai da ɗin da ɗan uwan uban suka zo daga sham manzala shi kuwa wato bai ce na yadda zan fansar muku da shi ba bai ce ban yadda ba ba zan fansar muku da shi ba saboda tsananin hankalinsa hayyarahu sai manzo Allah ya ce to abinda nake so ga zaidin nan ku ba shi zaɓi domin yanzu shi ma zaman ɗaki ku ba shi zaɓi ni ba zan ce a sai da shi ba ni ba zan ce ba za a sai da shi ba amma zaɓin da za ku ba shi wato akan ya yadda ku fanshe shi ku tafi da shi ko ko ya yadda ya zauna a zamansa a nan faktarar rikka ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala hurriyatihi wa qaumihi ya ce shi da ya zauna wato tare da iyayen nan nasa a can garin suna zaune a zaman ɗa ya je ya zama ɗa amma a garinsu wajen iyayen ya ce ya zaɓi ko da zai koma bauta wajen annabi ya koma bawa ya zauna tare da manzo Allah ne da yake Allah ya masa rabo a lahira Allahu akbar faqala annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da manzon Allah ya ji wannan kalma da Zaid ya faɗa ya ma'ashar quraish sai manzo Allah ya ce ya jama'ar Qurayshawa mutanen Makka ushhidu na kafa ku shaida annahu ibni yarisuni wa arsu yace yau Zaidi ya zama ɗana na hakika zan gaje shi zai gaje ni saboda zaɓata da yayi akan iyayensa dinnan wa kana ya dufa ala harki quraishin yushhidum ala zalika manzo Allah yana bi wato kan jama'ar Qurayshawa daban-daban yana gaigaya musu wannan faraliya zalika amuhu abuhu to da uban zaid din da dan uwan uban da suka zo da niyyar fansar dan uwan sai suka yadda akan abin da dan su ya zaba cewa za su bashi anan din ya zauna tare da manzo Allah wan sarafa sai suka tafiya su gida kuma suka bashi anan faza wajahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam zainab binta jahashin yayin da ya isa aure sai manzo Allah ya aura masa zainabu ya jahashu ka gani amma kasat ma'ahu muddatan sai ta zauna tare da manzan an tare da zaidu din tsawon zamani tana matarsa suma akbara lahu nabiyahu annahu zawwajahu zainaba ubangiji ya gaya manzo Allah ya ce masa na fa zama da zainabu matarka kuma yanzu wato zainabu ta zama matarka ka gani zaidu ubangiji ya tursa masa kin zainabu kuma baya santa saboda annabi ya ce yana santa dinnan ubangiji ya gaya masa matarsa ce shi kuma zai da Allah ya sa masa kinta falan ma ɗallaka zaidun wato da yayin da zaidu ya saki wannan mata zainabu domin ya sha kawo annabi shawara cewa zai sake ta manzo Allah ya bashi hakuri ya ce amsik alayka zawjaka wattaqillah rike matarka ka ji tsoron Allah kar ka sake ta amma duk da haka wato sai da ya sake ta Allahu akbar to kaga wannan ya nuna cewa annabi auren wannan zainabu da ya yi dinnan wato ba san rai yabu ba kamar yadda kafirai da munafukai suke faɗa ba san ransa yabu ba domin kaji shine fa shi yayin nan ha- zaidun nan ba shi da komai da zai aure annabi ya aura masa matar ashe da manzo Allah yana son ta lokacin me zai hana shi ya aura basa ya aura wani matar da kake so ka aura wani ba dan san ransa yanzu ya aure ta ba Allah ne ce ya aure ta ka gani to dole zaidun ya sake ta ta gama idda manzo Allah kuma ya aure ta haka lamar munafiquna yayin munafikai suka kama zantuka wa qalu suna cewa tazawwaja muhammadu khalilata ibna muhammad ya auri wato abu- badadar ɗansa wato matar ɗansa wa huwa ya harimu ha gashi ko yana cewa haramun ne alqur'ani uba ya auri matar ɗansa wa nazalat hadhihi al-ayatu raddan alaihim sai ubangiji ya saukar da wannan aya dan juyar da cewa ƙarya suke annabi bai auri matar ɗansa na hakika ba Mm. Allahu akbar. Ubangiji ya ce, Udu'uhum li'aba'ihim wato daga ran nan ma aka ce mutum ya daina cewa da ɗan wani ɗana. ɗan wani karka ce ma ɗana karka faɗa haka. Kira musulunci.